قول الله تعالى ويسر لي وأمر أخرجه لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ashirin ko sha tara ashirin ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka alwazi sai ta iya sunnati wal kitab aziz satin da ya gabata malam Muhammad Gani Annabi ya tsaya a wato darasi na na arba'in da takwas ko da bakwai za mu tashi arba'in da takwas yau a cikin wannan littafi mai albarka alwaziz sai ta iya sunna wal kitab aziz aziz na babban malami Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala wanda muna cikin kitabul janayiz kuma mun zo karshe-karshe inda aka biya waɗansu abubuwa bayan an biya wasu sharaɗai sannan kuma aka karanto wasu abubuwa da aka ce sun haramta a aiwatar da su a wajen kabin har an yi guda wajen guda bakwai ko takwas aka yi to za mu dawo kansa ma yi haramu a inda albubu zai ji mana kyau kenan abinda wato aka haramta inda al-qubur wato a wajen kaburbura abinda ake haramtawa inda al-qubur a wajen kaburbura makabarta ko gurin da aka binne wato kabari kabari alawwal na farko azabahu li wajhi Allah yin yanka dan Allah mutum dan Allah zai yi amma zai kawo makabarta zai yi karagonsa ko saniyarsa ko kaza ko wani abu da ya yi niyyar yankawa saboda haka sai da makabarta zai to an alikauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam la aqra fil islam babu sokewa shine al'aqru babu sokewa a musulunci abinda ake nufi irin wancan da zaka nakanta ta da wani abu alhali ba ta ta ba amma kaga yana soke rakumi ko yawa to wancan ake sokewa قال عبد الرزاق ابن حمام kanu ya ake nuna inda alkaburi bakaratan auriyar yace dalili sun kasance su a jahiliya suna soki wato saniya ko kuma akuya a yanka ta abinda yake nufi da al'akaru da shafi shi a yanka suna yanka akuya a gaban kabari ko a tafi makabarta a ce daidai kabarin malam wani saboda wai albarkar da za a fato an je yanka ita kanta akuya naman da za a ci za ta dai wanda marubuci na wannan wanda yake cikin kawar to idan ka ji kai ma sai ta marubuci mai shafi ka wani abin sai ga bai kama da hankali ba ma lafiyayye ko to saboda haka sai su yi wannan to kanu ya haƙe runa inda kaburi sun kasance suna wato sokewa a wajen kabari makaratar soke zaniya da yanka ta hausha ta ko akuya za ta bi wannan gurin aje a yanka to wannan abin kai ne ma da yake haramu ne na biyu zuwa na shida kuwa yake ma ta zammana wa hadal hadith abinda wannan hadisin ya kunsa an jabir radiyallahu anhu qala na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da yanzu Allah tabbata a gare shi ya yi hali a wannan hadisin da zamu ji dai bayan daya na biyu zuwa na shida sai ce ya yi hali an yi jasatan qabr ayo kabari ne tumun alaihi hijira ga ruwa ya alaihi bayan ba ga ka'ida da annabi ya bayan cewa idan an binne mutum kada to zan gabarin da ya wuce tasmi kada ya wuce tasmi sai da ji malam ma zai je dan ƙara bayani a nan cewa tasmi shine matsakaicin mutum wanda tsawon hannunsa daga wato al-ibham zuwa al-wusta in aka bi gado to shine kada ya wuce haka wanda da duk wanda ya sani ne ta duba littafi na risalatul mayyit da muka taɓa karanta za ku ga banda wannan abin da wani ya gaya muku cewa an fi wato wajen mai da kasar kabari ai banda wannan dalili da suke fara ina ji ya gaya muku dalili dalilin da yasa wato ake mai da wannan kasar a ta zuba ta wani dalili ya faɗa za ku iya tuna bai saba da wata mutu banda wannan abin da suke faɗa shi ne wai saboda ita wannan ta sama a kan ta ake ambatar Allah saboda haka tunda ana ambatan Allah akan ta cikin labarin da yake wannan kuma da ba ambatan Allah akan ta fito wani a to kuma wata gina wata gina ba ban ake a gurin ko raka cewa ko wani abu da yake kama da wannan saboda haka akan wannan da rigima ake sosai akan a ɗebo wannan kasar ka ɗebo ka zuwa ai da a cikin gari ka je ka tambaya kai wallahi ka ɗebo kasar ya ka fara mai da ita za ka gani don an dan ba yi dan me yasa za a wasu ce ba za a yi kaza ba dan me yasa cewa wai an ɗebo kasa kaza a yi kuma za ka kamar yadda wani ya faɗa sai a tarerewa wai kabar kusa da shi ba ba za a san masa sai a tarerewa amma wani ba gani yake kasar ta tudu a gan shi kukkushe yake kabarin ba za ta bane tasnim shi ne daidai yadda annabi alaihi salatu wasalam ya koyar da yawa kun san za ku iya tana a baya mun faɗi abubuwan da zai yi mana illa muke ta samun matsaloli abubuwa ne kamar haka abu na farko jahili abubuwan ibadan ba abin da ya janyo muke samun matsala kenan jahilci abu na farko sannan abu na biyu al'ada sannan abu na uku bid'a abu na hudu na kara da na wannan hudu san zuciya ko wajen yake ai bid'a amma san zuciya ne amma dai a kara da wanda ya zama hudu wayannan tun matsalolin da muke ciki gaba daya su ne gaba daya matsalolin da muke ciki wayannan su suka sababa mana shiga cikin to saboda haka a ta cikin makamanta a talla ba za ku ga talla ba da ake aiwatarwa kau ga al'ada tana shigowa wani zai zo talla ba ga ya ga an yi rukuri amma sai ya tsaya yayi al'ada ko sai ya yi bid'a har a tsira ce masa aji a wannan rukuri to ya shigo kawai ya shigo in ya zo wani a bakin kofa ba ko ne sai ya tambaye shi a sunan limamin nan ai sunan zawa ne ya shigo ga shi ba rukuri aka ce bismillahir rahmanir rahim da wata salati dan magaribi ibtila'an lil imami sai ya faɗi sunan ka Allahu akbar sannan zai yi ka sallah ka dago daga ruku'in ka kaga ruwan jawuwan da muka faɗa wajen abubuwa biyu ko uku sun shige shi ya janyo mata yayi asarar lada ne yawa to wayannan su suke mana illa a cikin wato tafiyar kuma wata kila wani zai kalli wannan ya ai in ba kai wata ba ya to akan wannan ne kawai al'ada ko kuma jahilci saboda zai ce kafin a yaje ka suke zalla in ka yaje ka suke zalla kai ka idan ka gyara musu to wancan tai in wani gana ba ya gaya ma magana ya ce wanda muka yi tattaba ya duk kasa karba wai duk ta baya da suke kasa karba tun da kake ke karba to saboda haka wayannan abubuwan kaga na farko yin zumunci ne abu na biyu kenan wa an yi qa'ada alai ko a zauna a kan kabari an yi ginin saboda ya ganshi an yi zumunci luwai luwai zai zauna a gidi har yanzu za ga an je makabarta waje mai zumunci wani zai zauna a gidi saboda ya gaji da tsayawa to wannan abu na uku haramun ne ko kuma ba ma akan mai bulodin mu kansa ga kawarin a gefe ka samu gefe ka zauna a gefen sa ya halatta ba eh shi ne da ke mara zumuncin ba a samu a zauna a gefen sa ya halatta ba abu na uku kenan na idan ma mun rushe gidan an fahimta da kyau ko dan cewa an aiwatar da haramun kuma ka zo ka zauna a kai ka ce ai tunda babu gidan waye ke ayi ai kabarin albarmar girin za ka kalla a kabarin sai ba ba girin ba da ba asali inda wani zai zo kai baka gai kaza kaza yake ce wato an girin yake kallo ko albarmar girin yake ce to ai shi kansa girin haramu kawai dai ce ba malan kabarin shi a gurin sai ka dada sai ka dada amma wata gidan zo wanke ka bada lezin yake da ai na dauka kawai gurin zamani wata gidan zo yake ba wani karambani ai na dauka gurin zama ne je bi za ka ta ganin gurin zama a kan ce haka ma nake ganin ai kabari ba a gini a kai yake sai dai za ka ga wanda zai ban ke gani ba dan wani abu kawai zai daddan na ba a can eh saboda ka zo da sabon abu to wannan shine na farko zumunci na biyu zama a kai na uku kenan na hudu ayyubuna alayhi ay majidi addu'a gidi wannan shi ba haramun ne sannan auyu za da alayhi ko aibar da da ba faɗa ne za a zo a yi kawai a wani taslim sauran ƙasar a baza in wani ya fara rubuta a saba in wani ya fara rubutawa an gane ku to saboda haka duk inda aka kai kasar ba a yi aiwatar da haramci ba don wata a gurin su wai kasar haramun ne a ko ina da idan ba wanda aka fito da ita ba ba wanda ya faɗa haka in wani ya guri ya yi rami ko ga kabarin wani sai ya rasa ya halatta a ɗiba a ce a zuba ba wannan kasar ɗiban da ake duk sai an mai da ita ma an zala lawo bi hali sultan Allah bai saukar da dalili a kan haka sannan ayyuk ta ba alai ko a zuwa yin rubutu da turanci ko da larabci ko da hausa ko ma da ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa wani rabin excellency wani kaza kaza in kana kare kai dawa wa zai kula ka ba ruwan kowa da kai saboda haka alaji za a yi wa ko wani wani rabin ko wani babban mutum shi za a yi wa wannan a kan ba ma watakila sai an samu wani tafi su ma da ya kwari wajen iya rubutu ka gan shi yana kyalli sai a zo a sa Allah to wannan mun biya tun a baya hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya hada wannan a wala umar zazu kai ya babu kun ci da maka yana ji zuwa gaba daya na'am to saboda haka wayannan gaba ɗaya abubuwa da aka lissafo guda shida shi ka lissafa su za ka ga hadisin ka haddace shi za ka ga ya gaya ma abubuwa biyu shi kadai hadisin Jabir dan Abdullahi na bakwai as-salatu ilaiha sallah zuwa ga kawai yanzu mu mu makabarta a gaba a nan za a rika sallah ko kaburbura na aka ce makabarta ba ana nufin fadula inda aka a inda aka yi zuwa aka bubbulle mutane mu zo mu sa ta a gaba kawai mu rika sallah to shi ma annabi ali kauli sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce la tusallu ila al-qubur kada ku rika yin sallah ila al-qubur zuwa ga kaburbura kuna ku sa ta a gaba kuna kallon wani zai ce ai masallaci kaza ba a cikin masallacin farfajiyar yake ba amma a harabar haka kuma sunan gurin masallaci sannan sallah ta juma'a ce za ta kai fa gurin saboda haka ya lata yadda ba musulunci ya jin da yanki ne maslaha idan ta zo yanzu waje biyu har masallaci ya kai guri to sai a faku ne kabarin a kai cikin mutane maslaha musulunci ya yi aka zo yanzu gida ne kuka zo aka ce ranku tsohuwar makawarta ce da yanzu ya zama gida ana haka babu kabari duka gidaje a gurin sai aka tanda mutum sai a cikin gidan sai a faku ne shi a kai shi makawarta lokacin muawiya Allah ya kara masa yadda ai kun ga da famfo ya biyo ta Madina ya biyo ta makabarta aka biyo ta gurin sai ce duk wanda aka samu a gurin ba ku shi a mai da jiwa kiya dan makabarta za a kai shi ne ana yin wanda haka aka samu mahaifin Jabir Abdullahi ibn Harab da aka ana tarawa ana hakan famfo kai za a kai aka tare shi ba a san da mutum a gurin ba da aka taɓa shi ana fito da shi sai da jini ya tsatsuwa a jikin shekara arba'in da wani abu bayan binne shi auliya wa rahman la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to saboda haka wannan shine shine ba da suka ce dogaji magabata sun yi ana iya kudan maslaha al'umma ba ku ne gabari a mai da cikin mutane an yi da kuskure ne yanzu gidanku ne sai ka gada kuma an binne muku wani ya halatta ba ku ne ta kai da wakawarsa inda dai ta ku ce ga wannan kaga ba wanda zai yi ko ko kuma ba ta ku bace biyan ma da gidan haka kai ka ce a kai ba za ka zauna da kabari a cikin gida sai a kai shi makabarta to sai ce um li kaulin sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur annabi alaihi salatu wasallam ya ce kada ku salla zuwa ga makawato kaburbura na takwas as-salatu indaha sallah a cikin magabarta kuma walau bidun istiqbali ko da ba da wato ko daura da ita ko da ba da wato fuskanta ba ne ko da ba ita kake fuskanta ba ita makawartar kawai mutum ya zo wanda za a gobe yanzu masallatan ne a makawartar akwai masallatan da muka sani musamman kano ta yi kaurin suna akwai wuraren da za a ga masallatan a makawartar suke ko na a sabon garin naman da wasu makawarta muka je wajen abubuwa cikin makawarta akwai karamin masallaci daga wani yana sallah raka a biyu a boka ne ya bashi aljanu ne suka bashi yayi ko zuwa yi wallahu alam kuma za ka gani har da har da duma an yi da kafin mai kyau a cikin makawantar haramun ne annabi alaihi salatu wasalam ne ya hana ana bi sa'id al-khudri gashi ta da ibnu malik ibn sinan قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد nasi ake wayarwa gaba ɗaya kasa duk inda ka samu masallaci ne zabarin magabata a baya in ba kai ta kai sallah ba sai ka koma an kai ta bule ga sai ka dawo garin ku za ka yi sallah a za ka ka zo ba kai ta kai tafiya ka kwana ba kenan a za an ta kama ka sai ka dawo to ɗaya daga cikin kusufiya da falala da al'ummar nan take da ita kenan to annabi alaihi salatu wasallam yace kasa gaba ɗayan ta masallaci illa al-maqbarata amma banda maqbarata wannan yace sana'in ya isa wal hammami ko wal hammama tunda aka ji aka yi kuma ban daki da makabarta da ban daki ba a sallah dukkan ban daki kaga wanzu wasu ban dakunan su ko bacci za ka yi ya ko ya fi dakin wani goron amma ba za ka yi sallah ba saboda ne wato ko ban dakunan saudiya da kasashen waje da ake cewa ba ma ka gani inda ba a yi da wani ana gama zai yi ba kure ne aka aka ce ko a wasu wuraren to ko a wannan gurin haramun ne tunda zuwan zaman dai in dai za a shiga duk kyansa ko gwanne a jiji ya ji Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khawaith saboda haka dai zai haɗa wannan sunan to haramun ne a sallah haramun ne na tara bina'ul masajidi alaiha to ballan da zaka je ka gina musu masallatai a gurin an san cewa binne mutane ake ka je kai masallaci a gurin sai dai an tabbatar da yanzu ba mutane suna faɗa wasu shekaru wai dan ana kai za ka ba mutane wanda duk wannan ijtihadi ijtihadi ne tun daga shi yanzu an bada misalin su Abdullahi ibn Haram ana Aisha wa Abdullahi ibn Abbas sana Aisha da Abdullahi da Abbas tsara suka ce lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yayin da wato rashin lafiya ya sauka ga manzo kira da abinci Allah ya tabbata a gare shi tafiqa sai sanyi ya tarahu khamisatan lahu yana wurgar da wuta khamisa shine wato mayafin sa ko riga ko bargon da ya lulluba da shi ala wajen yi da yake kan fuskar sa bargon da ya lulluba da shi zai rika budewa fa idan tamma biha kashafaha an waje saboda haka idan aka rufe shi da wannan tun da rawar ɗari kun sa annabi alaihi salatu wasalam cutar ta ajali ya yi zazzabi zazzabi ya rike yi to idan wato an rufe shi bayan ka ga tunda an ga yana cikin wurin to sai a rufe wa fuska ko to idan aka rufe shi zai buɗe idan ya buɗe an waje ga barin fuskar sa fa qala huwa kadhalik yana wannan yanayin zai ce la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara haka annabi yake fara ko kuma la'anatullahi ala yahudi wan nasara Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara ko dai ka dauke shi kabar ko ita kabar shi ne Allah ya tsine mu gaba da labari ijai kuma Allah ya tsine mu kowanne ba sauki kowanne ba sauki to saboda haka idan annabi ne yake Allah ya tsine musu ai ko tsine ta tabbata ko Allah ya tsine musu labari ake bayarwa an gama tsine musu me yasa to shi abin da ya kamata mu lura ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sai riki kaburburan annabawan da a matsayin masallatai a nan ruwa su sallah na ka buni malam wani ko kwa mukalimi wani ko sahabi wani sai na umar mun biya da ku a baya da ya gano an gano kabarin daniyala wanda tura ke to daniya annabi daniyala ubangida annabi dawud wannan sai saurari tafsirin mu na na suratul baqara wa qatala dawud jalud ko a wannan guraren to wanda yake wa annabi dawud din to shi shine daniyala shine dan bible ke cewa daniya annabi daniya an gane ku to saboda haka da aka gano kabarin sai da wuri ya fa kuli gaba daya ji a fatar da shi amma wasu zo su rika cewa sun zo neman tabarru sai sa ka batar da shi gaba daya dama shi zai na wani hirasatu tauhid ce baya wasa kun ga wannan bujiyar ba za ta alwa ai kun ga wata bujiya da aka gano zuwa yanzu aka yi tare ta mutane za su zo su ta mai da ita to ni shi ne yanzu yana nan wallahi ta an rushe ba rushe take kowa wallahi ta an rushe ta da dala da ake zuwa hau wallahi siya za a yi plan da ita gaba ɗaya to kaga ita da wai ta annabi waye ya hau abin tambaya ba ko tabba annabawa ne za su yi da yana umar ya sa a yi kau da su to abin mamaki zai ga mutanenmu sun zo yanzu wani guri an samu wata rijiyar ruwa na kuntulowa kawai sai mutane a mai da gurin gurin da kuma kai magana ce ba ka san annabi me alaka annabi da rijiya me me alaka babu ba ka san to ba a san waje to sai a kai mage da nan amma na ni dai har yanzu a ɗan ƙananan shekaru na na rasa gane me alaƙar menene alaƙar bauta Allah da hawa da ala wallahi ni dai ina ta wannan karatun na jima shekara biyar shida har yanzu na ta tunani ko ni alaƙa ni alaƙa kuma mutane abin da kai ji fatta khassa qaumuhu fa da'u wasu dai ga an wawantar da hankalinsu kuma sun tafi a haka ni alaka addinin ba nan ba Allah muka goyi ba dan me yasa ran dau al'ada ko wasu abubuwa wanda bai ba su da inganci kuma da kabo bayan namiji ni kai za a rike a nan baya a kawo a wani wallahi da ne zani illa ma ta shi ke nan wani yazo ba za ka yi da ba wayo a yaji ba yanzu in yi wala ya kuma ka yaji zuwa musaba da kaga yaji uku ne ba hudu wai kace ba kai da ba idan ka kai wakila ka je abin ba zai ba ba ko ka samu mana abin ka kai masa ko ko mazin mani ka kai wanda yi ba haka yi ma wata ce ba kai da ba kawai wallahi ji an gyara a duniya ba kai da su ka ba amma a lahira ka yi ka saki ba jiki wani ya saki bakin ka zuwa ga Allah wani wajen sarki nan ya fi cancanta an zama wayi kenan ko ya zama na da wayewa ta gaske wannan shi ne wayewa duk abin da za ka saboda kai wanka za a yi gaban Allah ya kamata ka zama waye ne amma sai ga ko da yake man yadi lahu wa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida mu ma ba wayen mu bane to wannan shine to saboda haka um annabi alayhi salatu wassalam kuma kan ku manta annabi alayhi salatu wassalam ba kwana sha biyu yana zazzabi a jiki kwana biyar yayi a kwance daga ran alamin zuwa litinin a nan zazzabin da ya fi tsauri alamin juma a saman lahadi da kirin a nan ne ya fi tsauri to a wannan fagabar a wannan kwanakin ya yi wannan zinon ba a kwana ba biyar din baya bakon baya ba a wannan kwana biyar din lokacin da daga nan yana cikin hadisan ƙarshe da aka samu na annabi alaihi salatu wasalam na ƙarshe ƙarshe wannan hadisin yana wannan a kwanciyar da da bai tashi ba a lokacin ya fara Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun rike kaburburan annabawan a matsayin masallaci ne ake zuwa a sallah yuhadiru ma sarau annabi yana yi wa mutane kashiri dan gane da abin da suke suka aikata kashiri wa yuhadirukum Allah wa nasa shi ne Allah ya yi kashiri ku kiyaye to shine yuhadiru ma sarau yana yi kashiri dan gane da abin da suka aiwatar وانا عائشة رضي الله عنها قالت انا عائشة الله قال متى يدادتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to gaji ma ta fito da abun kalara annabi ya fada bi maradihi alladhi lam yaqum minhu daga rashin lafiyar da bai tashi ba kama wani da yake tawili ba to sai da matar da ta fada kuma akan kirjin da yau sai a rashin lafiyar da kaga zaka iya cewa ma a ranar da zai bar duniya lam yaqum minhu wanda bai tashi ba la'ana Allahu yahuda wan nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara ko Allah ya tsine wa yahudi da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sai riki kaburburan annabawan su a matsayin masallaci qalat la la ya tace falawla zaka ba dan wannan abin da ya fada ba uguri da kaburuhu da an bayyana da kabarin annabi alaihi salatu wasallam a fili za a bashi amma idan Allah ya zaba wa annabi inda za a binne shi Allah ne zaba mata inda za a binne shi domin hadisin mahaifinta shine hadisi na farko da aka fara samu a duniya bayan annabi ya bar duniya aka zo aka yi sabani cewa ina ya kamata abin da shara ta sabani kamar yadda muka karanta cewa hatta binne shi waye zai zo ya mara sabani ko to wajen binne shi ma inda za a binne shi nan ma sai da aka yi sabani hafiz sai na bakar yake to ina ta wajen annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk annabi da ya rasu inda ya rasu na ake bulle shi shine hadisi na farko wanda za ta tambaye ka wannan hadisi ne na farko bayan annabi ya bar duniya hadisi da isnadi shine wannan inda annabi ya rasa yana waka ya bayani akan inda za a bunne annabi alaihi salatu wassalam to saboda haka sai yake cewa ba da haka ba ubriza qabru da an bayyanar da kabarinsa shine ubriza gaira annahu khashiya sai dai ana jin tsoron an yi takaza masjida za a rike shi a matsayin masallaci shi sa aka yi wani nabi to watakila wani yake to yanzu kabarin wanda ya je maka malam amanan da zibin jina a ina kabarin annaba ne da rasul sallallahu alaihi a madina a cikin masallaci ko yau wani zai iya kama wannan shubaha yace to ai da kika za kaza shine malamin suka ce wanne ne farko kabarin aka fara yi ko masallacin na na to ai isa labar fuka hau wanda ya ce masallaci ne dalili amma ɗakin na na ya kashi kuma ba masallaci ba a ce ɗaki idan kuka ce abun masallaci aka fara yi to ya saba wa hadisan da muka biya shi ne hausar da malamai suke bayarwa cewa abu na farko wato kabarinsa ai a ɗakin da na aisha aka yi ɗaya kenan sannan abu na biyu allah madaukakin sarki shi ya gindaya wa annaba ga inda za a koda a masallacin ya rasu da abu ne wannan kudusiya ce ta annabawa kai annabi ne na biyu kenan sannan abu na uku shine ana da ana da extension aka yi sai zuwa ba haɗa ta ɗakin da na aisha kuma babu yadda za a ce za a kwakule kabarin annaba alaihi salatu wasalam a canza domin doka ce daga Allah wannan amsoshin ba da yanzu ka baya don wani zai kama wannan shi ba zai kama to ba da yanzu yi rubuce rubuce a kan wani ya fi madina da girman masallacin tsukukun madina inda suke gaba ɗaya girman masallaci kaga inda an ɗauke shi an mai da shi wani guri to da masallacin ma ya biya zuwa ta da gurin saboda haka wannan Allah ne ya hukunta abin ne shi a gurin ya hukunta abin ne ya jago a gane ko yawa to wannan shi na goma ittikhazuha aidan daukan makabarta mutum ya mai da shi iri kawai a ware wata rana za a rika kai ziyara a ta mata da maza ko maza zalla jamhur wa zakari salim ko jamhur wa nabi salim a tafi kawai rana iri me iri ne ka sa wani abu mutum din sati ko duk wata ko duk shekara ga watan kaza shi ne idi ba mu kuma addinin musulunci idin mu nawa ne eh to ko masu biyun nan duk mun yarda da su amma mai hukunci ya kawo zaman ilimi bai wani ne yau ba ko zo da haka shi ma saboda yana da nasi na su cikin kalana ko ranar zuwa annabi ya ce ai adu ai kaza ai kaza ai kaza amma bambancin wancan idin an faɗo wasu abubuwa da za a yi da ba a yi a zuba a yi yanka a yi sallar idi ko misali wannan kun sallar farilla ta ake rage wani ita ba wannan da muke samu a ranar saboda haka banda wannan zai ranar da ka ɗauke ta kace za a rika yin garin sati to ka yi ƙarin idi a musulunci sai ka kawo dalili za a rika yin sa duk wata ka yi ƙarin idi a musulunci ka kawo dalili sai ka kawo dalili ana bin kawo hujja to sai ce tuktadu fi awqatin muayyana ana da fatan haka a wasu lokuta muayyanatin da aka ware in ce sha biyar ga watan kaza goma ga watan kaza idan kai wannan to kana buƙatar kula tura da kuma in kun sosai kai ne yanzu ka kawo sabon abu ni ba ni ne zan kawo hujja ba domin na ce asali al'asulu ba ƙawo ma kana alama kana ko asali shi ne ilin mu nawa ne ko sallah karama babbar duba asali ko kuma mu ce biyu in muka ce biyu muna nufin sallah karama da babba wannan shi ne asali kai da kace ba haka wato kai ake bukatar ka kawo da ni ba ni da nace ba haka ba kai da kace akwai sai za ka kawo da ni asali dai kai da tushe shine wannan to kawo da ni ka wanda abubuwan idan mutum ya zo zai ma ji daɗi wannan za ka kalla mu bai bai biyan da baka kamata lokacin ka ce to da Allah ka rike fahimta ka rike da ku kuma da lokaci dan za ku yi lozin kemika na yaji Allah amma idan ya fahimci wannan to za ku iya da saurari domin da tattaunawa ma kamar da babu shafi yake faɗa shine ana yin da za a fahimci gaskiya ba dan ai kora ba kamar yadda nake gaya wa wata jiya karatun mu ko shekaran jiya imamu jabi ba lokacin da zai tafi masa malikiya ake a lokacin ɗaliban imamu malik addu'a suka rike Allah ya sa ya mutu saboda karfin dalilin in ya sa ka Allah ya kai ka amma kullum addu'a yake Allah madaukakin sarki ya sa in muka zo tattaunawa da abokin tattaunawa gaskiya ta bayyana a gare shi in ɗauka lokacin da ya je ya sa ɗaliban imamu malik a gaba a wannan lokaci duk wanda ya domin shi ɗalibin imam malik ne ga shi bai zaman kansa malami ne mai zaman kansa kuma ya san makarantar imam malik to yi za su karanta yadda za su yi kun fahimta da kyau ko ya san makarantar a ɗaliban ma an fi ji da ji fiye da kai da kake turu to da ya zo yi za a rika ba su kaki wallahi wata addu'a suka kai Allah ya sa ya mutu kan yazo dan ya zo biya ba amma addu'a yake Allah ya sa idan muka zo tattaunawa da abokin tattaunawa gaskiya da bayyana a gare shi dauka ba a guri ba wannan ka gana yi dan Allah ne saboda haka sai yake cewa to wa mawasim ma'rufa mawasim shine mawsim na kuje ana mawsimul hajji abin da kada shi alwali wani wato abin da kake yin sa shekara shekara ko wani lokaci da kawari amma ku cewa abin da yake shekara ne idan ake kira aikin hajji mawsimul hajji shekara shekara ana yin sa ne yana fara daga shawwal zulqa'da zulhijja a gama to kaga an san lokacin sa ayyana ne to shine wa mawatima ma'ruba don su lokuta na shekara shekara ta dan lidda abudi indaha dan ai ibada a gurin auli gairi ha ko wani ta kaga yanzu abinda na manta da jina mana mai kun ga kunne za ka kawarta akwai wanda za ku wasu wasu sai ya dauka kawai wani duk juma'a za ka kawarta ziyara wannan kuskure akwai mafi dan da yawa ni na ga gani muna nan a zaune wani ga yadda ya ta yi ke za a unguwa ne da makabarta wata juma amma ya kuma zuwa ku gaisa cewa ai makabar wata ran da ne magana da wani ya ce ai duk juma ne ke zuwa nake to Allah ya ce maka ai duk juma ne ke zuwa to kaga ware wannan ranar kuskure ne ka ware so ake kawai da lokaci ya zabu kana da fursa kawai ka ji ba wani ba juma'a ba a samar ba la kuma kada abin ya zama wato biki a annaba da ya zo salam ya ce a kai ziyarar makabarta ne dan ce me dan ya tsaya da su lahira saboda yawan zuwan ma akai akai zai sa ka saba amma a kaje bayan wani lokaci a kuma komawa ya fi ko kuma an yi mutuwa ya gobani duk da aka yi kafin ka fita kace ba za ka tsara ka fita da kamarin mahaifi da ko mahaifi a kai wannan yayi haka dalili da ya kai ka muna sama in za ka fito a jere kwana biyar duk kullum kake ka je ka nika kayi addu'ar yayi a gona abu ne da tsari zuwa yayi ba ta shi kai ba amma ka sa ka ce duk juma'a ko duk asabar ko duk lahadi ko litinin ko talata mutane sun fi za zuwa saboda ana ganin wata rana su ta yi wallahi ba ta iza addini idan da san ranka za ka yi za ka ga za ka yi sai abubuwa na cewa ba kyau sai ka ji kana ta tsanan kanka gwara ka fita mai ahalari wala yi yin da wani ya fa'ala fi ilan a ta yi alama hukumar layi ba ya halitta ga mutum ya aikata wani aiki ya ga hukuncin Allah sai ka zauna lafiya kafin ma ka fara ka saba da ji a zo a ce ba kyau kai ta rigima a ce ai mun shekaru shekaran mu nawa mu ne ba ta rubuwa ba ta wuce kai a karan ba da kaza kaza to a in wanda ya faɗi magana ka girme shi to magana ka girme ta ita ba ko ni zan iya faɗan magana ka ce shekara ta rawa kafin ma aibe ne kake yi amma littafin da na biya kuma shi ai ya girme ka domin shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da nawa da hamsin da uku domin za ka tsara wata kila a masa aka yi magana maganar a maka akai ba bayan hijira annabi alaihi salatu wato ina tun uku bayan hijira in ko za ka kara da tun farkon shekarun sa ba ya fasa to ka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kai ma maganar qur'ani ya girme ka hadisi ya girme ka shi ne kawai zo da haka wannan shi ne sannan ya ce لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا النبي يقول كذا كنت قبري لا أو شيء مثلا za ga wasu wanda sabon zuwa ne ya ji in ba ya sabon ya dawo zai zo yana gaya ba wai ya ji kabarin annaba ne askar suna korarsa askarawa suna tsaye a gurin suna kallon ka haka ne ko injiniya saboda haka ana kallon ka da an ga za ka yi wani abubuwan da kuka saba yi a garuruwan ka a koyi ka ce ka yi nan kala nan in ka in ka kiti ma gudana ai duk abun al'abdu ba manyan su bayan garin nan wani ya taɓa cewa yace duk da dukar gauriya da yake akan wani abubuwan yace ya tabbatar da kabarin annabi alaihi salatu wasallam yake a hannun su duba yake yace da tabargarar da za a yi ta ba da bakin zai fada ko yana nan magana magana tana yawo ko ni bai rubu kwanan nan na gobe ta da bakin zai fada alhaqu ma kan da bi al'adaw saboda haka wannan shine kuma da aka gaskiya ɗaya ne wa ma za ba'da al-haqqi illa dalal mana abdul mudir ba al-badri al-tabi yake fadlul madina sannan suka zuke bayani akan a wato fadailu ziyaratul qubur aka gaya ba adabu ziyaratul qubur ne daban ziyartar kabarin kabarin annabi alaihi salatu wasalam sai da aka gaya ba ga ladabin duk wanda za ji aikin hajji za ga a tsara gaya ba ga adabu ba a zuwa tsaya a gaban kabari ya rika ka taimaka kai mu kaza ka bada haihuwa ka kyau annabin da yake kwanta a gurin iya hana shi yace karka soma haka in za ka roƙo ka roƙi Allah to to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yace wala taj'alu buyutakum qubura kada ku mai da gidajen ku kaburbura duk gidan da ba a biya alqur'ani ko ba kabari a kabari ba a biya qur'ani a gidan wani gidan ka je ka ba qur'ani ko rewa a wannan gidan kan makabar da makabarta akwai hijji akwai malami ko kai ma taka makabarta ce wa haitu ma kuntu ba ne mutum annabi yake duk inda kuka samu kanku fa sallu alayhi wa sallu salati fa inna salatakum tablughu salatin ku yana zuwa gare ni salatin ku yana zuwa gare ni annabi ne da ka sani yace duk wanda ya masa salati ranar juma'a da daren juma'a kai tsaye ake yaye wa annabi alaihi salatu wasallam shawaki yana ji amma in ba ranar bane yanzu a yanzu muka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa kashi kaga mai wa annabi salati sai malaika ce wa da san wani ya ba salati sai ga ba amma da rubuma in je da rubuma eh ba da alamu da dare rana alamu da dare Na'am daga magariba alamin zuwa dare ko shi ne dare zuwa. Haka ne? Saboda haka idan mutum ya mutu ranar alamin da dare ya ci albarkacin da ake wada wato na mutuwa ranar juma da daren juma ko? Ya samu wannan. To, yaushe annabi ya ce a mutum yanka, amma a samun zamba kuma aiki zamba. Idan an mu ma haihuwa yaushe za a yanka. In kawo muku wata wata wato wani dimension. ranar nawa ranar nawa ranar bakwai shi ne to sai aka haifa ba yaro bayan magariba yau yanzu bayan magariba ne to shi yana da suna ana da nuna da suna Thank you. an shiga gobe ko gobe kenan an shiga gobe ma na abu yanzu sallar da muke yi sallar yanzu muke yanzu muke magarba in za mu yi isha in ce gobe muke ta gobe mun biya ba ta gobe a kai maka ne akan hujjar ka ka samu dalili kawai kusan da yawa ba a yi tibari ibn kai ya dan yi bayani a littafin da na tubatul mawdu da wasu littattafan nasa da dama akan da yawa za ka wani aka yi ma haihuwa kawai sai ba wanda wanda haka imam malik yana da magana akan cewa an aka yi ma haihuwa in dai alfijir bai kullo ba yake ce wannan ranar ignorance din dai ba wannan magana mu ke wala mu zo ta gaba amma dai yau mu tabi yau gini malam Ahmad ta yi suna eh zai ka je ka lissa ba ini za a irga ko ku kaza ko kaza in muka zo gaba za mu akwai a wannan littafi da za mu zo gaba da za a yi magana akan wato me ya kamata a kalla idan an haihuwa daga karfe kaza zuwa kaza yau shi za a yi suna to bara mu je zuwa to kaga ayyuwa annaba ne da wani wani wani ta ku zo zuwa ba ku sani ba ai ba mun ku zo zuwa ku kai bai zuwa aure ba kai ba ko ko a mamar gida kai zuwa ta kun ka zo zuwa mun zo gurin malam ma dan ne ba kawai kar ka dai kar ka zo ba ka nan tunda ba zuwa kake ba eh kai ba rajila a tunda bane ka gani yau ma kama ka muka yawa ran ran da za a zo gurin malam ne malam mun zai nemo ka insha Allah to na sha daya a sabaru ilaiha a yi ta hakkiya da mu saboda an binne wa yabon ka a masa a san ya mutu ke kai tafiya kai ta hakkiya ka hau jirgi ka ne ko an binne shi a kwakwatu ba ma masa ba a kawo garin da za ka iya zuwa ko jigawa ko mun kai abai ko mun jiba ko gizawa a giza a babur za a iya zuwa kawai gizawa an binne ma yabon ka a gizawa gizawa ya halatta a kasar an ji ko mai halatta a gaya tafiya ko kura za a iya yin yunar da tafiya kan yi takan ya ka tafi kawarin mahaifin ka ake dawa ko a kura to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yace ana bi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam ka annabi yace la tushaddu rihala ba a kulla tafiya mutum ya yi tattaki ya kulla tafiya zai tafi wani gari wato illa ila salatati masajidan ba masallatai uku ba zuwa ko ila ka yi tattaki ka tafi wani gari wani yin shiga biyu ta a karan bana ne kai waye saka ya ne mu gani zo ya tafi wani gari ba tafiya ya tafi yin shiga biyu wallahi wa a yi ba kyau idan aikin hajji ka je ko umara wannan daban ko kuma aiki ne kai ka garin amma ba ta kakkiya kai dan ki itikafin ba ba ina nufin wai ka tafi daga nan ka tafi ni zai ba ka tafi a wannan ba komai ai garin ku ne unguwa ka tafi ba za ka yi kasar ba gurin da za ka yi kasar ka tafi wa ɗin itikadi annabi ya hada ba a kulla tafiya illa ila salatati masajida na farko al-masjid al-harami masallaci ne alfarma ana kulla tafiya a gaban a je a yi umara a yi itikadi wa masjid rasul sallallahu alaihi wasallam da masallacin manzo kira da Allah Allah tabbata a gari na Madina shi ma ana iya yin takakkiya a tafi wal masjid al-aqsa da masallacin Qudus saboda haka wannan guraren su kadai annabi ya wani ku za ka ɗebi kaya kai tattaki ka tafi wani guri wannan kana buƙatar dalili ni dalili annabi mu dai mun sa annabi ya hana na sha biyu iqadu surji alaiha kunna fitilu a makabarta a kunna fitilu li kaunihi bid'atan saboda kasancewar da bid'a la ya'rifuha as-salafu salih magabata na kwarai duk ban san wannan ba kunna fitila a makabarta ba ba sai yau mu ne dai muke yi amma ba ga wata ba ruwan su da wannan ba sai yau zo ne malamai sun ce ai saboda zuwa lokacin su ba a zuwa a yi wannan cutar wanda ai to malamai suka ce idan akwai larura ta zuwa a yi banza a je a gaban yi a cikin misali a je a ba ku ne fat na cikin mutum a je a yi banza a nemi mata a je a yi kaza a yi kaza ko a je duk wani banza a rai to wannan za a iya tashi ala zarurar sai a sa saboda wannan hakkin zai hana ɓarna in dai zai hana to ba da yake ci ba ko waya abdarurar da su zai ba abdura wannan ka'idar zai haɗa ko ta yi amfani ne to shi za a gaba kamarcin mu da ake za ba dan decoration ne ba dan decoration ne in dan decoration ne haramun amma dan hana ɓarna to ya hada kuma muna kawowa yanzu haka ake ko a je a kwakwale ko a je a yi kaki amma wannan hakkin zai hana to zai a sa to shine saboda wa qad qala sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce kuma abin da yake kira bid'a jama'a ka kirkiro wani abu da niyyar samun lada a gurin Allah wannan shi yake ce dan wasu suna kasa fahimtar me bid'a sai wani ya kalle kai ce annabi ya za jallanci ya za ya za dan wuta ko annabi ya za ya hau liman ko din da mini ban da ke hawa sai wani ya bawo da wannan ko annabi ya hau mota ko ya shiga masallaci da tayi a wannan kar ku tattauna ba ta ba lokaci ne waye ya gaya ma na hauli ban lada ka na zan samu ko kun taba jin wanda ya yi awo mumbari zai wa'azi ya ce duk wanda ya ba am wato yusallimu raki wa alal maji wa kamar yadda annabi ya faɗi wannan hadisi ya zo cewa wanda ya hau mota ya kuma ya liban lada wa kuka taba jin yayi wannan babu abin da ake kira bid'a ba shine ka kirkiro wani abu da niyyar samun lada alhali babu shi a addini wannan shine la laqad wala ziyada ya kusa man da goyo ai ya fara ai ya sunna wani kuma da bid'a ai ba da labarin wani da yanzu yana bayanin bid'a shi ba da misali ne saurin fitowa an je kiyama ana ta raba lada kowa an ba shi ladan tasbihi albaki ya tsari ana ta bayarwa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yaga an zo kowa an ba shi shi wanda shi yace ya ubangiji ni ba ka ta kai ba kai ki wallahi ni dari da biyu ba nake idan yazo subhanallah dari yake alhamdulillah na sallah ba Allah wa kuwa gari sai Allah ya ce wa ya saka ko ba ko wa ake kiransa ko wannan da suke a jarabawa a jami'a za ga ana akwai majin layi ko aka kuke za a ko malami za a sa a cikin duka wato takarda idan kai kauce wannan layi kaje ko wannan hashiya kana gani an ce kada kai rubutu a nan gurin idan kai ka'ida da suke bayarwa idan nasara ya zuku ya kalli wannan ya ba haka ya kuro su makabula ka karbu domin an baka sharadi kawai ya zo ya kalli wannan ya haka ya koma ya kashe jiji ka faɗi bil oba ko ko kani oba wallahi wallahi ka rubuta yani ko kuma an ji a zo za a shiga jarabawa 10 to 11 kai baka tashi zuwa ba sai sha ɗaya da rabi ka ga wani sun ka kaji girobi ka tafi kana zuwa ka shiga cikin tiyatar ba ma ribe ba ba komai ka zaro ta ka da kanka ka rubuta dan Allah zai ga sunanka ran da aka bi jaraba zai gani daidai yake da wanda bai zo ba bai ma ta rana akai ba daidai yake to mutum ma yana da wannan ka'idar ba zan Allah lalle ba da yi jarabawar ita ya tsinci kwashen ba a ciki sai da ya tsarge ta duka kuma ya yi karatu komai bai zargi ko kuma bai za ta amsa ba wallahi tallahi ko goma ba zai gani bai tsari ba domin ne ba bai ya dinda ba bai zuwa kan lokaci ba bai kaza ba bai kaza ba to wannan tara Allah idan Allah ya ce a sallah raka kamar sallah isha ne kawai yanzu yau mun zo karshen babi muna da jari biki tunda za mu gama da wani jama'a abin da za a yi kawai ba za mu yi raka a kafa Allah zai ba mu lada ko kuma duk an gaji an yi wani abu an gaji wani cikin jarjama da Allah a daure a biyo biza ne kawai da nayi fati a cikin da hammatar Allah ba kuwa a yi sallama tuhuman ba Allah ne to haka addini ta hanyar addini abinda Allah ya ce a yi shi yake so ba yawa Allah ka rokar ka rasa ko iyaye maza sun san karɓukar ka rasa tana da yaya hudu ko biyar sai mai gidan ya biyo lemo ko mangoro sai ya dawo da shi yana zuwa guda ɗayan da hudu ga guda ɗaya to guda ɗaya ya fita yawo kuma ɗayan ɗan makota ya shigo kaga uwa in ne ba baro ya ba ce ai ba za ta ba yadda ta hada ɗan makota ba sai ta ba wa ƴaƴanta tana ba wa ƴaƴanta sai ta ɗaura da ita ma ta fara ta sai ga ɗan makota ya shigo alhali an ajiye wancan to za ga tunda ta fara ta ta da yawa to wanda za ka saboda alfarma su ba ne ta ko sabo yadda wayancan yaran ba su fara sha ba shi ba sai ta bar shi ta ce shi wancan maganin yawon kawai ta cigaba da sha ku sau yi ku janye kafin ya da ana haka zai shigo su kuma yara saboda janjani suna ta wasan da ba wanda ya fara sha ita kuma ta sha ya kai rabi kuma ina da unguwar nan wallahi kuma irin nasu na shi ba ne shekarbi wallahi ni ba zan karba ba umma zai dace karbi karkara da ko domin karasa wannan na aminta wallahi ba shi ba ka a yaran ko akwai to ba yi wa Allah haka kaga da karshe zai zo shi to ba kuma kaza kaza sai karba dai haka to ba yi wa Allah haka idan Allah ya ce raka a hudu ita za ta idan yace kada ka tsara ka tsara wallahi ba zai ba ka lada ba tuhuma ka ba za a yi saboda ana ramma ne kai ka rubuta gaban da aiki kawai zai karanta wa mutane ayatul kursi ba bakara ba dan bakara a gurin za ka ji Allah amma ayatul kursi kawai ka zo ka biya sai me ne zai ga jami'i hadisi ne Allah ramma ne sai maka dan wata Allahumma ya hudu bika wallahi Allah ya ba to haka addini ne wai na abubuwan da ya ba daɗi ba rage shi ne kawai yin sallah sallin wani zai zo yake fara ka wai ba ka san annabi ko ba ka san a'a annabi ya bada doka na kuma wai ba na san to za a je ran da annabin zai bambance zuwa yi masoyan nan ko a gidan ka yanzu in kana da mata biyu ka auna ka gani wannan kullum gaba waka take ba wannan kuma sannan ba ta yi ba biyayya a gaban kowa ba yake sun ka amma wannan duk abin da kake zaki yana yi bari na bari wallahi tallahi ka tambayi magidan da kaji mai gidan ya fi san wannan wani zai har abu zai rika kyauta ta wata saboda duk abin da yake yi take kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka'ida kenan in dai kuna son Allah ku bi ni saboda haka shi da can malam yake cewa ta'tin ilaha wa anta tad'umu hubbahu hada al-amri bil qiyas bayyin law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u ta'tin ilaha wa anta tad'umu hubbahu kana saba wa Allah kana saba annabi alaihi salatu wasallam kuma kullun kana iya kana saba sai ma ne ya hada da amri ya fi bariya ya ce na rantsi da wata rayuwa ta ke hannu wannan wato a ma'auni ba abu ne wanda yake mai nisa lauka da hubbuka sadiqan yace da a ce soyayya ka ta gaskiya ce la da ta huda ka bi innal muhibba liman yuhibbu hakika masoyi ga wanda yake so mu bi ubiyayya yake ba wannan shine kaida Allah ya kyauta to saboda haka wannan shine a abubuwa amma kamata ya yi a matsayin ka da dan boko ina yau ba da wannan misali dan boko ne kai har ka gama duniyar har ya gama lo har ya gama accountancy har ya gama kaza business admin har ya za a ba shi takarda a makaranta tun daga calculation economic da calculation a ba shi layin biyu a ce ya rubin ya cika gaba da baya yana kuma sai ya je final answer ya nemo answer yana da wayewa a nan amma zai zo wani ilahu ya kifar da shi ya yi zai rika furubin a harkar duniya amma ba zai iya alayyara kawai sai wani ya zo ya ba da raka goma sha biyu ya ce da yake yanzu kafin kawai ya ce kaza hatu burhana kuma in kuntum sadiqin shi ne kawai ba abin na abili yake kuma karatun nan ba ba ba kake lafiya ga ake ake ko zuwa yanzu ba a koyi ba a'a a bayyane kuma ga littafin da ake biya kuma idan ka kawo lambar hadisi ma kana bukata sai a gaya ma a cikin mudawwala kin da zaka koma ka ji ka dide shi ba wani abu na rufa rufa ito ake a gudu tare a tsiran da domin addini da Allah ne to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye mu kuma lura da shi da kyau to shi da Annabi alaihi salatu wasallam yake wa kullu dalala duk wani bada da za a kirkiro a jangara wa Allah illa yana wuta annabi ne bala wa fi aidan ya zo har yau a cikin wani hadisin wa ida'atul mali ida'atul mali ida'atul liman tozartar da dukiya ko ida'atul liman tozartar da dukiya kaga daukar dukiyar mutum ya zo ya sa ta a inda abin da yake na haramu tozartar da dukiya ne wa huwa manhiyun anhu bin nafs amma ku faɗi da lili kan in ba zarura na ta amma gurin da babu kada an kasa to kai kallo ba da ran shi kuma maliyun anhu an hada shi da nasi da nasi to nan da zuciya Allah cewa wala tu basir tawdira innal mubadirina kanu ikhwana shayadi wa kana shaytanu li rabbih kafura tozartar da dukiya haramun ne almabazzaranci da yake nufi da almabazzaranci kuma shi ne ba ana magana akan abin da yake ba halal ba akan abin da yake halal ana ake almabazzaranci iya abin da ba za ka amfani da shi wajen almabazzaranci kuma ba shi ne ba har talaka ko kai ne ka sai abin naira goma kai zubar da shi kai almabazzaranci ba yana da kuɗi idan mai kuɗi ya sai ya yi shiraran miliyan ɗaya ya yi amfani da shi kuma yana da kuɗin ba almabazzaranci ba ne mutukar yana amma kai da aka je na naira goma ka zuba to kai ne albaban gari ka je abincin naira goma ka zubar ya fi wani ɗari dubu ɗaya ya ci in dai yana da halin ba ɗanye ba kuma ba wasu ne a gefe duk talaka suna da ya hana su ba ba za ka kira shi rubar da yi ba li kauli sallallahu alaihi wasallam inna la akariha lakum salata Allah wa rahmatin sarki ya karanta muku ya kyamatan muku abubuwa guda uku na farko kila wa kala kila an ce wa kala ya ce jita jita eh jita jita ba ruma ruma da bature ke fada to wannan wato ba a zarza wa idza'atul mali da tozar da dukiya almabazzarin wa kasrata su'ali da yawan tambaya wata iri mara ma'ana tambayar kwakwa hasali يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا على حين ينزل القرآن تبد إنه وانا تنبيه سواء kada ku rika tambayar abin da in aka ba ku an zabe su da duk wani ya ta tambayar annabi aina aiki annabi ya ji ina ma yi na annabi ya ji ina ma yi na dan da ya ya mata da tambaya ya ce abu kawari ya ce huwa finna yau wannan tambaye ce ba kaga wallahi ko baya wuce sai an kai wallan da rama yana da inda yake mari yana da to shine an tambaya Abdullahi da Abbas sai ya aka ka tara karatu yace bi lisani sauli wa qalbi aqul da harshe mai yawan tambaya tambaya ne abinda baka sani baka ce salamu alaikum ina da tambaya kabul adab ne tambaya amma salamu alaikum wa alaikum salam tambayi ina da tambaya da Allah ne kaza kaza kaza ne shikenan baka fahimce shi wani a gaya ba wa kalbi da abun yake da kokolwa bai rike abu duk wanda za ku ga yana tambaya da ma'ana abin da bai fahimta to za ku ga da wahala ya zama dai in ji abin yake ba zai wuri tambaya ka to da ranar ba ka gaba da shi domin da ba tsaron zan ne za ka tambaya to ana nan kai gaba kuma ka kuma tambaya wani abu sai kai ta tara akai ba wani zai iya tambaya ka wata domin kai wato ka taba zuwa kan matsala kuma amma ba gani ba Nana Aisha ta ce ma da lada matan Madina da kunya ba ta hana su tambaya. Wannan shi ne, sannan na ƙarshe na sha uku, kasuru ya zabi ha kan ya ƙashin mamu. Bi kauri sallallahu alaihi wasallam, yau da fada annabi alaihi salatu wasallam, kasuru azumin mayyiti ka kasiri ni hayyan. Karya, karya wato ƙashin mamaci mutum idan ya mutu a karya ba hannu. ko na abu a cikinsa kamar ka karya shi ne yana rayu me ake so a ce a nan idan ka karya mutum yana rayu bai hukunci annabi bin nan su wal juru ko din da ya karya shi yana rayu tambaya ce bin shi ma yanzu ya kawo shi a karya shi sai a mai za a bincika mana mu jin misali ya karya jin an bincika aka tabbatar ya karya na na diya ne ba da kawo da biyu sai ta uku kitabi shi ne zai magana ma ne na yawa babu wannan saboda ni sabuwar magana wasu za su kalli yan zahiriya su kalli hadisin yadda yake kamar yadda kuka faɗa wasu kuma da yawan su ba akan maganar kadadda cewa amma abin da ya kamata ka kawo shi ne wato cewa ana maganar zunubi zunubin wanda ya karya mutum bayan wancan horo da za a yi da duniya to shi ne irin zunubin wanda ya karya mutum yadda Allah zai ba wannan zunubi goma to shi ma wanda ya karya mutum shi ma goma za a ba shi ba ko wanda za su kalle shi a zahiriyar da zahirin da cewa kawai ki tashi zahiri ne za ka a da da gangancin a duba kamar da kuka faɗa a duba ganganci ya yi kora ya mata azimin a wato a a taura tsakuwa da ɗaya da biyu to shi ne hadisi wato gaba ta ƙarshe kitabu siyam za mu shiga kuma ba za mu ji kai tsaye mai wani abin da ya sa ba za mu shiga ba suna su sati mai zuwa mu dora mu yi bayani akan yadda za mu ba da littafin mu na ahkamun jana'i za mu rika yin da duk ƙarshen laraba ta ƙarshen wata za mu rika sanarwa in mun zo ta kanju da ƙarshe sai mu ce to sati mai zuwa za a dora ahkamun jana'i shi za mu yi kafin mu zawa masa rana ita ilalar saboda muna ta yi malam gani kamar yadda muka yi magana zai ba da rana to yake gaba a nan wataƙila idan ya ga zai ya gamsu wataƙila littafin da zai dora a kai bayan ya kammala littafin da yake yi a zai dora a kan a kamun da yayi zai fara kafin karshen watan za mu tabbata idan kuma ni zan dora ne da duk ranar alwaji sai kike sunnatul kitabul aziz a karshen wata za mu biya a kamun da yayi muna ta tafiya da littafin ni wannan uku ni wannan daya kun ga za mu ta amfani da dama ke da mai tafai ma da yawa ana haka akwai gabar da zamu mu shi ma mu ruwan littafi a wata gabar a nan shi ma mu ƙara sojoji domin wannan dabara gaskiya na gaya muku mu haka farfesa awon da ya kai mana ana zuwa gaba kamar a kitabu biya kullu domin bi mun ga za mu iya karanta talimul ilan kawai ba koyi shi ma ana kawai kitabu biya mu sai a biyu shi ma a zabar duk laraba ta biyu ko ta kaza sai ga muna ta tafiya da yanzu bai da yawa kuma za mu samu fa'idoji amfanin irin wannan da zaman ku duk wata magana da aka yi akan azumi sun tattaro sun gaya ba da sabani sai a warkar da kai da wakala sai ka wuce ko shi ne amfani saboda haka littattafan da muka faɗa wani bawan Allah ne ya kawo su guda yake kuma sun ma tsare sun kawo sun da hukuma yawwa to zo da haka duk da haka ne za a ƙara samun goma a yake wanda yake da dama ɗari tara ne littafin amma mun muka kasa kawo nan sauki ya ke mana ɗari biyar ya ƙare a ƙara kawo wa har ya ƙare an fahimta da yau wanda ya mallaka waje mallaka za mu yi kokari su bo lokacin da yanzu babu amma duk mai bukata ne ya ba malam a musamman kuɗin da sunansa ko ya wani iya sunan kawai littafin ya zo mun san ga wani wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa ne ne Allah ya ba mu ladan sa alaikum assalam na'am na'am ya wuce da